الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بحضر محضري ولتعتني بمدرسة الناس لنا بالقربة وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى يا سيدي باو لكم والنزاوية كما البركة يوم هنا يوم غسلنا شرم دبيو كوتان biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara wanda ya daidai da goma sha bakwai ga ramadana hijiriya ta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara dubu biyu dubu daya da dari hudu da arba'in daidai ba za mu ci gaba da karatu mu na wannan littafi mai albarka a alburda ta al'imam busiri radiyallahu anhu kuma kamar yadda da ya aka sani aka kuma saba za mu rayar da dukan daga bisani sai fassara tare da bayani daidai abin da Allah ya sarrafa bismillahir rahmanir rahim الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومتاعه العظيم الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا
قربتها موصولة الرنيم ولا يا سليم سالم
مكفولة أبدا منه بخير أجر وخير بعد فلم تهتم ولم تدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير البرك كلهم هم الجبال فسل عنهم مصادمه ماذا رأى من المر في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير البرك كلهم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أكثر من الوخل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير البرك كلهم المسدر البيض عمرا بعدما ولد من العيد كل مسود من اللمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السلع لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسمان اللثم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السلع لهم سما تميزهم والورد يمتاز بالسمان السلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح النسيم نشرته فتسيب زارة الأكمال كل كبير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم بزور الكيل نبتر من شدة العزم لا من شدة العزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم طار القلوب العدا من بأسهم فارقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجانها تجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعلى أمته في هرز ملته كالليث كلام عن أشبال في أجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم قسم البرهان من قسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك في العلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعجيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك في العلم في الأم مدبدا في الجاهلية والتعجيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في كلهم ولا يزل وسال دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعاد وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الإمام البوسيري رضي الله عنه a wannan littafi na shi mai albarka a wannan fasali na tabbas kamar yadda kula shi ce alfasul tsami fasali na tabbas fi a cire alifin nan a cire tawon din fi jihajin nabi sallallahu alaihi wasallam ba fi jihajin nabi ba kuskure ne a gyara babu alifin nan babu kuma ta'abu na gaban ciwon din alfasar tamin fasali na takwas fi jihadin da biyu sarsar zai tattauna ne akan yaƙoƙi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jihadi kenan da annabi bai gabata al-imam al-busiri yace ra'at qulubal 'ida أنباء بعثته كنبأة أجلفت غفلا من الغنم جهادي akwai shimfiɗa da ya kamata akalla a yi a kan wannan matsala ko kuma wannan topic da za kuke fuskanta da za mu tattauna a kai jihadi ɗaya ne daga cikin kamar da shi mushin bahir جل جلاله كيف بني أتكلم كل نبي يدي حصل علوما أربعة بالثالث أولها عرباب بن مالك والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فلا تحقق ثالثها عرفان حال حال النفس من غدرها وكيدها والجذب للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه عيب فالأدب الأدب هذا الثالث فإنه الباب لكل سنة to anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace kai mai riko da wani da rikun waliye da salik ya ga salik asiqulu man arba'a kai mai riko da rikun waliye kai tabbatar wa kanka da ilimai har guda hudu na farko ya ce a wani ha a yarfa rabin malik tabbatar da sanin allah ubangiji mamallakin komi da kowa mamallakin kowa da komi wattani na biyu an ta'arifa ma yu'allaqu 'ala al-ibadati fa za ta haqqaqu shine kai kokari ka san duk abin da ya shafi ibadu da abinda ya shafi ibadu kai kokari ka san shi to wanda muka faɗa irfanu rabbin malik shi ne babi ne mai zaman kansa banni ne subject ne mai zaman kansa da ake kira aqida a musulunci aqida bangaren babin tauhidi aqidu guda biyar ne wuce su ba su ne mai mahallin shari'a na wannan gaban ba daga su sai ibadu su ma guda biyar ibadu guda biyar ne da farko akwai sallah na biyu akwai zakka na uku akwai azumi na hudu akwai hajji na biyar shine jihadi wannan abu da zan tattauna shi ne dadda za ka ji ban kawo tauhidi ba to tauhidi shi ai shi kada ka yi ne shi ma su su biyar ne a kidu su su biyar ne don haka idan zuwa ana magana a kidawa ne shi ke a fasa shi gida biyar a zuwa a kawo ibadu guda biyar mu'amaloli guda biyar kafarori guda biyar haddi da kisasi guda biyar dukkanin abin da ake kira dinin islam yana da rawi a kawai tun wanda da ya kama matan gol zai magana in dai aka tafi ba wani gol ba in dai aka musulunci to dole yana kai magana ne cikin wannan abubuwa musulunci gaba daya ta dawo yana jujjuyawa ne cikin wannan abubuwa na 25 biyar biyar sau biyar da to jihadi ɗaya ne daga cikin ibada kamar da muka sani ibadar sallah kullum ana yin ta ibadar zakka ana yin ta a shekara sau ɗaya ne yawanci duk da akwai matsalolin da ba a bari kuma matsalolin da kullum kawai wata sai su cire zakka da wannan naka ne milkan kamilan nawilan kamilan da zaɓin kamilan ko na mu rogon masu cire zakka duk wata so haka wato zakka ba kullum bace kenan azumi ba a wata sau ɗaya ne ai a shekara a shekara sau ɗaya ne hajji a shekara sau ɗaya ne which means kawai a takaice banda sallah ba ibada da ake yi ta dini a cikin ibadu guda biyar to shi tauhidi jihadi shi zai yiwu ba mutum ya zo duniya har ya bar duniya ma bai gabatar da yin shi ba inda jihadi din bi ma'ana abin da za mu karanta yanzu ba jihadun nafsi ba don there is ko there are two types of jihad sun rabu gida biyu akwai jihadun nafs akwai kuma jihad wato jihadun akbar kenan akwai kuma jihadun asgar shine alqital wata rana sun na rasulullah sun dawo daga yaƙi suka dawo an sha wahala kuma yaƙi wahala ba mutukar gaske sai manzon Allah su sallam ya ce rajana min al-jihad al-asghar wa nahnu ila jihad al-akbar mun fito dan kankarin jihadi yanzu zamu tafi babban jihadi sai aka nisa ya tashi ka ce a shirin baki yanzu duk wahalar da kuka shaɗin na wani jihadi da ya bi wannan da ce kwarai da sai suka bayar wannan shi haka wanda bala'i sai kai wani bala'i a tafi wannan ya ce shi ne da nan duk da kokari ya yaƙi zuciyarsa ya raba da dukkan wani wanda Allah ya shi ya zama na Allah to wannan jihadin shi ne jihadin da komai tsara ka yaƙi zuciyarka da zama Allah zama zama Allah da wani wani kace wannan jihadi da zamu karanta yanzu a kashe shi a can ma karshe ko karshe daraja kenan kun da daraja din da ba amma kuma ya tafi darakat ita dai ana san zamani annabi ya fara wani mutum yana ta tsare kafin yana ta jihadi yana ta kashe kafin yana ta jihadi sai wani ya ce kai wannan kan gaskiya dan aljanna wallahi wannan dan aljanna annabi ya ce wa ga maka ce dan mutane ta rasulullah wannan din ka duba wanda ke jihadi ba ce dan mutane nake ba ji ba sabai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kawai su sai suka ta kula da shi suna monitor da isa sai wannan kuma ya haka abin karatu ya zama haka karshe yana ta jihadi jahan shi ma sai wani kafin ya galaba kansa ya cikin shi da mashi sai sai miki sai jini ta zuwa da kai dai daga ƙarshe ya gagara haƙuri na wannan ciwon da ake kusari kawai ya ɗauke wajen ce juya ta tsotsi ne ya tafi a yau kuma cikin sakawa ya kashe nasa ya ga wuta saboda Allah ta wala taka dulu an buza ku wala taka tulu an buza ku dan kuskuren kashe kan inna Allah kana ko rahima Allah ya kasance gare ku mai tausayi ne da karbar da kashe kan man yaf'al dhalika udwanan wa dhulman wanda duk ya aikata wannan abin da ana na kisan kansa don shishigi kedar iyakan Allah da zaluntan kansa fasar da su na ya sani ba zan sashi wutar jahannama da sannu zan sashi wutar wa kana dalika ala al-ard yasira inda mutum ya ji saukin kashe kansa to abu ne mai sauki shi ma a wurin Allah ya kai mutum jahannama وكان ذلك على الله يسيرا أبو نبي سوكي أبو نبي بكي كوتا إذا كشف الله to a nan ne manzan Allah Muhammad ya faɗa lokacin da wannan mutum ya mutu ya rasu lai garu ko faɗi hadin da ya wuce ai inna Allah yu'ayyidu hadha ad-dina bir rajulil fajir hadisin bukhari annabi ce Allah yana karɓar addinin musulunci ko da da fajir mutu mutumin banza sai Allah ya karɓar addini da shi a sa shaitan ya ta yau addini gidan kuma kaɗe shi ya karɓar addini ga nan ana so ana cikin sabon bazuwa a cikin addini shi dama ce wasu mana rubuya ga ne a dole aka sa shi mun ko mun ta hawo faka musulmi bai ko an da shi ba musulmi bai cikin sa ba sai kuma da musulunci da ba je ka nasara ne ka su wata yahudi wa karfe so saboda haka jihadi wani abu ne ibada ce ta kololuwa a musulunci wanda in an iso jihadi to an iso kololuwa kenan tsoro an iso can sama kenan saboda abin da zai sa a yi jihadi ba na wasa ba sai an biyo hanya hanya hanya hanya hanya sosai abu ya kakara tukuna kafin fa ake yin jihadi kuma sautaru ana yin abubuwa a garuruwa wani su da yawa su ɗauka wani jihadi ne alhakin kai garaje an kashe ka a wannan to kamun a banza irin tarzoma da ake a garuruwa tarzoman nan inda ya tsawa da kai dai ba shi sai aka kashe ka aure to wannan in kana da imani kana da aiki da yau ka tana amma misali haka kawai shi ne tarzoma kai ne dan kandaki na tare da tarzoma na tsaye a kan wani harka na siyasa no kaza no wa sai wani sai ko ka taro sai ne kaza kaza a zuwa kan wani har abu ya juye har ya dawo na addini sai a zo za a yi tarzoma na addini tarzoma ba ta hajji ka zauna a gidanka kake daga amma ko tarzoman ake wani sai ya zo da magani har gidanka ya zo da gudu da niyan zai kashe ka to a garin kare kanka ka kashe shi ka kashe banza kar ka bar shi don tarzoma ne ba jihadi ba wannan kuma ya dawo babin sadaka ta fasahiyar ke eh a gidanka ya same ka to in kana da makami ne bi maza ko kuma ka zo ka tare shi da duwatsu eh to in garin ne ba makami a kusa da kuma kai garaje soka to ai labari zai canja karatu zai zama wani ne don ma kasa ka san duwatsu su ba sai ake ba suna nan yiwuwar za'uma janar wala ba ko kyauta ba sai ruwa ake ba ka ɗan mai ma'ana dutsen ba ɗan karatu ba mai ma'ana sai ka bari ya zo kusa da kai sai ka lafka masa shi in ya faɗi ya ka zama kamin ka ce to ya za ka yi dan ruwa zan aikata ka to sai ka kashi shi da nan sai ka dawo ba ta baka tare da wani wannan illa ce wannan shi amma wai wannan da zaman ka shiga ka je har kai garaje a kashe ka to ka mutu a abin da ake cewa wallahu alam wallahu alam ba wani jihadi jihadi dole akwai komanda na al'ummar musulmai akwai komanda na arna wayan nan su tsaya a nan wayan nan su tsaya a nan a yi maganganu kwamandolin su yi tattauna a zartar a kafa ƙa'idodi na yaƙi kuma sai an ɗan yi test makaɗan kafin a kaure daga cikin ɓangaren musulmai ko ɓangaren kafurai a samu wani ya fito da ƙalubalanci taron gaba ɗaya da ce inda wanda babarsa ta aife shi da jini ya fito mu kafsani da shi haka ake yi tuna sai ya fita ya ce ni na na gani zan wakilci al'ummar musulmi inda wanda yake ji da jini a ƙarfe shi ya fito mu fara sai ya fita wancan ya fito sai su fara wasa da makamai har kallon kowa kallon ya shawar nan ta sa yi ƙararrau ƙararrau ƙararrau to sai a kawai zai soke wani ko zai kashe wani sai wasu sake fitowa a nan testa wasu sake fitowa to daga nan za a gane daga nan bayan nan kar ɗaya kawai sai ga haya dakule kawai shi kenan kawai sai a rejin danawa kawai kuma da command ba wani hauka za a yi ba ba za a harika ihu wani hauka a'a command commandan ku sai abin da ya ce zaku haka zai rika ba da directives in yace ku daya duk sai a tsaya in yace maza a yi ta hannu ka za a yi ta hannu ka za a yi a yi kwanta gaba daya sai a kwanta a miƙe a yi kneel down a yi kaza haka masu kaza su seta masu kaza haka har a iso ita dagule tun ana na kifiyoyi ita dagule fato ƙarshe to yanzu kan farko ni kawai ya samu shi yasa ake so musulmi su koyi kokuwa su koyi kuma dambe shi ne dalili yana da kyau su koyi kokuwa su koyi dambe saboda makami zai kare in kibiyoyi ne za su iya karewa yaƙi bai kare ba in ka yi lakatar haka ne baka iya kokowa ba baka iya dambe ba in wani ya zo lokaci ya jira ma naushi naushi ne kawai shi gidan sai ya zuwar da kai a ƙasa to shi ya za ake zan musulmi ya iya taktis eh saboda in ta ɓaci kaga za a ɗau in makami ya kare za a ɗauki su bulani shi yasa fulani alhamdulillahi dama sun tare mu harkan shaɗi ba dai muna fulani ba ta wani fula su inda fulani ne kam na gaske gwaroroci to sun iya shaɗi in makami ya ƙare sai a tsalle a ciro tsumakiya in kamar ko ishirin kamar da iya shanyewa dama ya saba shi da kamar ɗaya kawai sai wuri saboda dama bai da tare da gudana baya cewa ko to in bulalan mata ɗinke babu wani bishiya a kusa ba sai na sai na shi dabe shi yan ko ba ƙarfi ba ƙatanci bane ko ba ƙarfi ba iya wani eh in ka san makasa to yanzu duk practice ne ka da inda zaka nan ga yanzu ka ba ka kawai sai ka kayar da mutum ya kai su su wurare su gunayen dambe sosai wanda suke zuwa har na duniya ka gana a doki mutu ba a yi duka iri-iri bai amma ba sun san da za a da kayan su to fa in ba sa'a ba da ƙyar za a taro ka da ƙyar za a taro ka sai lahira to in in damben ma aka yi ta aka yi ta aka gaji sai a cakwale farko kuwa shi ma da ranarsa duk tana faruwa a yaƙi duka yana faruwa kuma in ta ƙuke suka gudu in sun iya ruwa to kai ma dole ka iya ruwa musulmi shi yasa dole cikin wasannin da shari'ar musulunci ta yadda a wasa a cikin ruwa akwai iyo to in suka biye ku bi su a cikin ruwa ka je ka kama kaburi a cikin ruwa ka danna shi ka aika shi a can ka iya ruwa kai musulmi mai magana da kai din ya iya alhamdulillah inda za mu shiga ruwa za a kai mamaki yes saboda na kiwo shekara tara kuma muna zuwa mu shiga muna yin iyo da hannun ko kuma yin iyo da kafa da kafa ma da ribas in na ga dama da gefe gefe duk na iya tafiya a ruwa duka wannan musulunci ya ba da kofa a koya saboda ranar ta zai zo ko kai ko ba yaki ba wata rana kawai a zo ko Allah ya kiyaye accident sai ko ba a cikin ruwa baka ji ciwo ba amma ka ruwa in baka iya ba kana ci kana gani sai ka ji amma in ka iya har kai sanadin fitan wani saboda duk girman mutum za ka iya daukar sa ruwa a kafara duk nauyin sa saboda in mutum abu ya shiga ruwa ba da nauyin komai ka ka dauke shi kai ta iyo da hannu da ma duk kantancin mutum so saboda haka jihadi din sai an bi hanyoyi daban-daban tukun na kafin a yi shi amma kuma fa da ƙa'ida fa da ƙa'idoji ba ka za a yi kullum wabar a zo a ce sake kayan mutane a shafunan faɗin ɗin yamurai ana ɗan yi a samun namima a a kai kai waɗanda wasa ne wannan wasa ne kuma da kama a mi ba shi wani hukuma ba shi ba shi wani ba jihadi sunan sa jihadi ba wasa ba ne ra'ar kullum da rida an ba ku bai sabihi kada ba shi da ajiyar kufran min alkanin amma mu da ta ciri labarbaru labarai na aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da cewa lalle za a aiko shi sai so wannan labarbarun da suka yaɗu a duniya ta hanyar gaggagaggan malamin yahudu kamar su bahira arra'ib ta hanyar gaggagaggan bokaye da masu gwanintar dube irin su sa'i'u wanda muka karanta shi a wani ji ba kuma ta ba wanda ba a yi gwanin duba ba a duniya yata a jahiliya kuma mutum da bai da rashi bai da shi gaba daya in za a tafi da shi sai dai a nade shi kuma na goma ko kuma shimfiɗa shi akan kamar abu da don kara haka sai a ɗauke shi a kayi baya iya tsayawa kamar nama haka yake kawai bai da kashi to amma ba a yi ba a yi mai masifaffen duba irin sa tafi to shi ma ya gaya musu annabi yana da yana da kai akwai wani bayan hude na taɓa bako hikaya lokacin ana daren da za a yi manzon Allah ba ba a shi ba sai yake cewa a wannan daren za a haifi annabi ƙarshen zamani bai hudu gari ya waye sai ya ce aika kure shawa a tattan baya babu waɗanda aka yi wa aikuwa a cikin gari makon nan a daren jiya aka yi ta bincike aka yi ta bincike sai ka ce mai waiwa gama da kirki wallah mun karanta a littafin mun karanta har kayan har lokacin kan basa kusa kuma yau ne yau ne zai ba shi gari aka ce bincikawa aka ce lalle akwai matar rigayi abdullahi dan abdulmun dalibi ta aiki ita ce dai a nan garin makarar aka tabbatar da cewa ta aiki bai wani ya ce kamar mijin duba ya kira shi na san shi kwarai ramar yawon ma'arabu kamar bi bai wani nan da ya zo daga zuwansa kawai ya shiga cikin gida ya ce a kawo masa yaron da aka haifa jiyan nan da aka kawo shi ya ce a buɗe mai abin da ake ɗauke da yawa lullubin da aka masa ana buɗewa sai ga tambarin annabta Allahu wa'adahu Muhammadun abduhu tawajja haifu shi ta fa'in na kalmansu kawai sai ya yi ƙara ya faɗi wasu makawai shi bai buɗe ƙara ya yi kawai faɗi wasu makawai ta zuba man ruwa ya farfaro aka ce lafiya ya ce ina lafiya kuma ina lafiya kuma ai mun yi asara kawai shi ke nan annabta ta da zai ga yahudawa ta kuma hannun labawa shine sai karam jazbiya ya hada da min inda musulmi da gurin kana don wasai ai ba wasa bane shine nan ake ba labari an ba ku da kaji labarbaru na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'at qulubul qulubal ita yas wato yas firgita zukatan makiya kafirai kaga wannan ai san da ya fadi su ma ya iwu ya fadi su ma to shine labarbarun kawai da arna suka ci kowa sai cikin sai dura maka ya kada cikin zibato ya firgita zukatan magauta wani irin firgici suka haɗu da shi shi ne imam al-busiri ya ce ka da ba'ati wato irin yadda suka rikice din suka ɗorita din kana ba'ati kai ka ce ruri ne na zaki gurnani irin na zaki ajifalat guflan wanda ya tsorata ya firgita guflan rafkanannu min al-ganami na daga tumaki tumaki misali suna rafkane an kalli zuwa da kuma kan ciyawa sun san kawo da su fadin kan suna ta tin ciyawa kuma da gaba da sun ba ba zama kallon hanya muke zuwa kai sun da kiyar tsoro sun kaji gurnani zaki kawai ka sa ka gudu famaraki da zawon da sauransu duk babu da ba a yi a yi damu ko wani ɗan kuikuwa da taɓa an so kawai mai wasa da kura zai wuce kawai ɗan kuikuwa mai da gefe da ya gashi kawai sai ba kawai sai ya mutu kawai kawai ya bushe kawai kawai sai ya mutu ɗan kuikuwa kare ya tafi saboda ya gama masu kura kawai garinsa kawai bai bayan kuranin ba to saboda haka to irin yadda yanzu ji gurnanin zaki za su rikirkice su wannan zaɗabin nan tumakin to haka arna suka cike da tsoro da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kalmomin nabatu ruri gurna tunani irin da zaki ajlafat ya firgita abza'at kenan guflan gafir daga gafir rafkanin ne kafalalle guflan rafkanin numinar ganami na tumaki yadda suke gunanin zaki yake firgita su faga arnan nan suka firgita da aikonin tsoron su su ما زال يقرب بكل مرتبة حتى حكوا بالقنا لحما على غضب فتاك كلمة akwai makamashi da yawa sosai na ruga a wannan littafi musamman a wannan babi ne ya ga ana so sosai a samu makamashi ma dala ya kahu mu sabina rasulullahi bai kushe ba yana ta saduwa da waɗannan kafurai yana haɗuwa da su yana gamo da su fi kullum mu'tarakin a cikin duk wani wurin kafsawa cikin duk wani wurin gumurzu wurin kafsawa bai kushe ba yana haɗuwa da su hatta a kan la'aman alawadani har sanda suka kwaikwai ko suka kamantu suka kamaci la'aman nama alawadani wanda ke kan runur tambayi mara su gajiya da runo runo a wasu mara kai ba haushin karbe da ke yasa za su ma da riyali kai ba da zaki ne shi yasa runo karfe nan da aka gashi ne ne da su da balan ne sunansa eh karfe gashi to runo sunansa to sanda suka kwaikwayi suka yi kama da nama a kan ƙarfin gashi to haka dauki na runo bilkana ko? haka ne? wato bilkana saboda yadda masu suka mai da su saboda yadda masu suka mai da su kana masu labbe mashi ba daya ba ko abin cakaɗin nan to mashi jam'insa masu kana jam'i ne na masu saboda yadda masu suka mai da su sai suka da kaman ƙarfen wato naman da yake kan wato ruwa ƙarfen gashi ɗin kaga nama inda ya ga gashi akan wannan ƙarfen ya gama lalacewa ya tafi da haka an na suka da suka duk karawa da annabi haka suke dawa kamar yadda wannan naman yake kan runo yake haka suke dawa kaca kaca kawai ake da su wato firara fakaru ya fito na bihi ashla ashalat ma'ala ya gafa ya gabani ya gaba ya gabani warrahani ko wajen firara sai wayannan kafirai suka yi burin gudu in su abu da annabi sai suka yi burin su gudu kawai saboda wuta da suke gari daga manzon Allah haya kawai sai suna yin burin gudu wa kadu yadbifuna bihi kuma sun kasance suna burin wato bihi da haduwa da annabi Muhammad din nan suna burin su zama kamar ashla'a kamar gabobi shalat da suka tashi ma'al ibani tare da gaggaba kumiyaku warrahari da kuma shimoyi ya fita fasa ya fita kila mana da fitaro kuma duka yi wasu wannan ne wanda firara suna burin kawai su da sun harda annabi wani da an fara kafsa da sun ji wuta ta yi wuta su sai su nemi gudu wa ta duwar bi tona bihi suna kusan su yi burin da kafsawa da annabi da haɗuwa da shi nan su zama ashla'a gaɓoɓi na nama mana shalak wanda suka tashi ma'al tsabani tare da gaggafa ko miyaku warrakani da shirori an gane ya fita fassarar kafin yana ita kan eh abin da ake kira wadda ai mun karanta wadda daga firu min al-kitabi firar daga farran jani mai laifi ya fal ya falfala da gudu farra ya firru fakadu kada ya kusan ya fito daga al-kitabi wurin ka zama abu biyi da annabi Muhammad Yusuf asha'a gabai gabai shalat aikin jama'at al-iban gaggafa ko kace mika ya ku dankin gaggafa wa rakhash ar-rakham shabu shirwa kai sorry shirwa ne shirwoyi to me wai wannan na san fasara kan ya fita to me ma'anar kuwa abin da ake so karatu na gane a cikin kawai wato su wannan arna duk sanda suka haɗu da manzon Allah su sanu idan duka ya duka idan suka ya suka idan sara ya sara caka ta caka wahala ta kai musu kwano sai suna burin guduwan ma ba da ƙafa ba ka san gaggafa da shirwa a duk tsuntsun da yake tashi ya tafi ya shiga sararin samaniya ba a irin su ba ba yi ba duk tashin tsuntsu ba sai ya tashi irin da gaggafa ko irin da shirwa ba su zuga da nisa sai an daina ganin su su tashi saboda su gudu su tsirar da ransu wai kamar yadda in gaggafa ko shirwa ya dau nama idan ya tashi da shi ya fi ire yayi sama yadda saman naman nan da shirwa ya cafka ya tashi da shi yadda ya tashi ya nisa da duniya haka suke so su nisa wurin gudu su tsere su yi sama kamar yadda suna burin su yi kama da yadda wannan naman in shirwa ya tashi da shi zai fire ya nesa da ƙasa haka suke so suke burin su yi nesa da sahabbai saboda tsara da suka da caccaka da girbi shi ne magana yanzu ya fi taɓa tamasha tambin layali wala ya duruna iddata malam ta kun billa yayi ta hurin hur subhanallah lalle wuta ya wuta al-busi radiyallahu anhu yace tambin layali sai daga darare suna shudewa ai kwana daya ai kwana biyu ai kwana uku ta kinda darare su ta wucewa tambin layali darare su ta shudewa wala ya duruna iddata saboda tsabar wuta ba sa gane ma irgin yau kam nawa ne ga wata bala'in ya kai musu ga ba sa gane yau kan wani rana ne abdullahi ali wala duna ijjala dana dai suna shuɗe ba sa gane ma irgin kwanakin wata su malaka kumin da yayin da kuri muddin wannan dararen ba su kasance cikin dararen watanni masu alfarma ba in biraren da aka shiga wadannin ba alfarma ne masu alfarma ne to na suna gane jirgin su saboda sun ai haramun da yake a ciki annabi yakan dakatar da yaki hankali sai ya dawo a jikin su ta su gane yau kaza ga wata ne a shi wurin kuma musa su to uku a jere ɗaya kwakwarki zulki da zulhaji muharram su haɗe su sai kuma rajab shi kai su ne min arba'atu birnin da Allah ce to su ne to malam ta kummin layalin ashirin da hudu muddin dai wannan darare ba su zama cikin dararen watanni mai fi alfarma ba to ba sa sanin jet da ake ciki amma in ana ciki to sun sanin tuka da sun ga annabi an ya kawai ba jihadi to sun san kawai za su fara kirga barki to yau an shiga kaza ke kawai an san Allah an suna da mugun tsokana mara annabi ya taba ta kawai ya zaro sai mutum zai ji yaƙi ba duk inda ka ji ya yaƙi taɓo shi a kai liannan nabiyar mustapha dara liannan nabiyar hashimi dara ma gaza bale sadda ulwa da ulwarar da banana duk inda ka ga ya yaƙi wallahi ta san masa ne to na ta san masa wa nera ulitin zaki gudun tumbe ba a taɓa ta ba musamman kira da gudawa ƙarfin yaƙi sallallahu alaihi wasallam كأنما الدين لا يكون علق عشره بكل قلم إلى لعب العياقرب كأنما الدين كي كاتي وانا الديني نمسل الدين آه دايبون كي كاتي واني بارقوني halla sa'adahu ya sauka a farfajiyar wayannan arna in annabi ya jira dai kai ka ce wani bako ne ya sauka musu a gari bakon da ya sauka kuma diga bi kulli karmin ya sauka da duk wani sadauki shi bakon duk wani ya sauka da duk wani wanda ake cewa sadauki sadaukin kuma karimi karimi sadaukin wato mai matukar yanwa ila lahmin ida zuwa ga naman makiya kasan abu ba zai kyau bane sadauki mai tsananin kyanwa ga naman magauta kuma ya sauka cikin su kasan abu ba zai kyau ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ke misalin sa shi jiru baraka mizu au ka saji ajin yarmi bi mudin min min min al qalbi wal tabni ko ina eh malamin da yake me yake mu ha sakin wani arma arma ya ce zai ba arma ha to yanzu wuce mu shi ina zaton haka dama ke sa dawo to wai san kyanwa ba sani ba kyanwa wato ina irin mutanen nan da idan suka dama suka da hawaye ya wuya na su faɗi saboda tsabar tsakai na da sun ga soyayyen nama ya ga yawo kawai kan su an kara ko ba su da kontrolin kansu ba da ɓula kawai har ɗin gangita kawai yasa ka san kwaɗayin ya kai kwaɗayi sha'awar naman ya kai sha'awar naman shi ne kyanwa tsananin sha'awar abu shi ne kyanwa to a samu mutum mai tsananin kyanwa na naman magauta ya sauka a wuri misali tunda mu a nan ya halatta mu yi wasa da kakaci kamar fa ka samu bagwani ne ba kula da gona ka zo ka kawo shi gaban darun nama soyayye ka san ko maciji ne yake kewa da wannan kwanan halar da haram ba zai hana shi sa hannu ko ba rawa ne dole ku za mu taba su tunda su masu taba ko so haka haka dangane da da addini yadda yake da su wannan kafin saboda haka sabbin su haka suke in sun sauka farfajin ana kowa ya tashi da annabi sai ishi shi ne idan an fara girbi a babbar saboda su suna yi ne saboda ɗaukaka addinin Allah wancan kuma saboda ɗaukaka hanyar shaitan الذين والذين امنوا قاتلوا في سبيل الله الذين امنوا قاتلوا في سبيل الله والذين كفروا قاتلوا في سبيل الطاغوت ويعني نكم فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان كان ne da'ifa shi yasa musulmai suke iya tsayawa in za a yi saboda sun san addini abu ne na gaskiya shi nan kuma wani lamarin sa mai rauni ƙarya ce kawai tsaro ya jirru ba halaka ni sai sinina rasulullahi yana jawo kogi na runduna yana jawo kogi na runduna rundunan ma'aikar kenan me yasa aka kamata shi da kogi kogi ai ba karamar barna ke ba in ya haɗu da duk abin da ya haɗu in gidaje ne na lalata su ya rusa su ya yi wani ko to an kamanta runduna bataliya na rundunan maya kaman zuwa Allah sallallahu da kogi ya zo tafiya yana ma maya ya kakkarya abubuwa lalata abubuwa me ya Qur'ani ke cewa ko yana nazala bi ra'ati bo fasa'a sabawul munzari haka annabi ke faɗi a cikin zuwa inna idza nazalla bi sa'ati qaumin fasaha sabahul munzari a hadisi shi kuma yake kifa yace mu duk ran da muka sauka a farfajiya da gidajen kafure to ranan asubahin su tayi mu ba za ta yi musu kyau ya jirru bara khamisin yana jawo kogi na rundura an kamanta su da kogi saboda yadda kogi yake aiki wa duk abin da ya haɗu da shi baya marwarsa to haka su ma suke an ce musu khamisu ne kuma saboda me khamis rundunan yaƙi jaishu aljaishu aljaishu kabiru shine alkhamis ko eh menene ce salamun ala menene mana da zabi khamisi menene mana da zabi khamisi ko ne tafsirin hamisi na ala gazi kulli khamisi gaisuwa ta fada ga mai yaƙi da dukkan runduna mai girma ba ta hanyar sojoji alhamis wato manzon Allah su sarrafa in ya fita yaƙi misali zan ce zan maka wani hudu kan da fita hudu da kansa ya shirya sojoji da ƙafa annabi ta ka daga cikin majina har zuwa wa filin da za a kafa yaƙi yadda yake shirya sojojinsa akwai kalbu akwai kalbu akwai mukaddima akwai maimana maimana akwai kuma maisara sai kuma wanne ne bai fada ba wanne ne akwai safa masu masu jan runduna masu jan runduna a wani wata waka da da da aka yi yan zawiya bana akwai wani kalma da aka mura a wata wai shirye da an gan da an gan shi an ga shiryayyen mene ne lifidin Allah me lifidi an shiryayyen me lifidin Allah me lifidi sarauta ce har ana mamuna lifidi lifidi a nan garin akwai sarauta a yawancin garin akwai lifidi to ma'anar lifidi shine mayaka ne a filin yaƙi ne su ne waɗanda in kaga an iso su an iso wanda ake nema shugaba misali to an gama da su ma'ana shi Allah ba ba wani sai yaƙi Allah to wai da a ce misali wai bisa da dini da ana iya cimma Allah a musulmai subhanallah ta'ala lawan zalika kullu kabira to annabi muhammadu shine lifiti a fadar Allah sai dai in zai yi a gama da shi kenan kafin Allah cin mazaji shi ne an gashe yayin lifitin Allah a Amerikawa suna da irin wayannan wai me ake kiransu suna da wannan hurayen a sojojinsu wadda su ne daga kansu kawai in dai karshen karfin soji ne da bala'i a wurin yaki na mata sunan su ne wani fitikira wanda in kaga an iso ainihin abu ne ma to sai an gama shi za a gama da shi kuma to aiki ya bashi kawai wani fitikira to su ne saba masu su ne a gaban manzon Allah annabi yana kalbu ne shi wa'annan a gabansa wa'annan a dama wa'annan a hagu wa'annan kuma a baya in kaga in annabi shi da sojojinsa yadda kaga sak idan shawulu tashi ya fara filewa in ya buɗe fuka fukinsa nan to haka sojojin manzon Allah haka take shi shi yasa ma Najeriya ta kwaikwayi wannan ta sa shaho da dawaki guda biyu suna shirin kamo shi dawo doki ba da shi ake yake ba shaho kuma wani na guda ma shugaban mayakan duniya da lahira da Muhammad tsarin mayakan sa haka yake tsara su da shaho design din shaho shi yasa ma ake sa haka ko ga yana ma kan goshin sojoji da yan sanda suna dauke da abubuwa suna tashi za su kamo shahu to wannan shahu ai sifan rundunan manzon Allah na mayaka su shi da kamis ɗin kira suna da biya farko sa da hatin sau da waken masu gaggawa ko sa da hatin safa ni ka yake da kan ka sau yake to dawaki masu tafiya da gaggawa suna kan yarmi bi mautin wannan kamis ɗin rundunan tana jifa bi mautin tunda aka manta ta da da kogi to tana jifa da kumfa kumfan amma faminal abatali na sadaukan arna an gani suna jifa da kumfa kumfar ta daga sadaukan arna ba duk da za ka gani sai ka ga sadauki kawai kansa ya rabu daga nan cikin sa kawai haka ina da alfali multatami ko wanda suke wato wadda multafani mai haɗewa sashen su haɗe da sashen kenan ma'ana multaqani a ma'anansa a fasararsa mai haɗewa ba ma'ana ba rubi ba amma abin da ake nufi mai halakarwa shi wannan mawuci ɗin kenan kumfa da ake jefa su da shi mai haɗewa a haɗe yake da ya suka sai make sadaukin an naka sai gashi a kashe shi a kan to mai zaɓarin mai halakarwa Aha. na min kullum muntajibin lillahi wannan harin yana zuwa ne daga duk wani wanda yake wanda ya amsa kira na Allah da kiran manzon Allah zuwa ga yakan kafirai shine muntajib muntajib mai amsa kiran Allah da manzon Allah don yakan kafirai shine muntajib suna haduwa da wannan ne daga wannan ko yannan muntajib lillahi mai amsa kiran Allah mutadibi wanda yake yakin don neman lada a wurin Allah ko faqati fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridul mu'minin mun matsala ke bace ne an tsalle ne eh mun tajini ai me ne na ga a mutasibi mutasibi mai neman tsururi daga kasaba kasaba ya fi sin ko da kuma ala fi mahutasi da mai tsururi na lada ya su yana tumbe bi mustasilin yana tumbe da magamin da ke tumbuke anna mustasilin ne kuɗi mai tumbuke kamurai musdalini mai yanke su a halakar da su makami wanda yake tumbuke su su kamurai ya kuma yanke su a halakar da su takalar millatar islami har dai addinin musulunci ya zama wahaya bihim ko ita addinin nan a sababinsu su nan mayaka na manzon Allah sallallahu mausulatar ra'imi sai ta zama a bar sada zumuntanta ita musulunci ta zama a bar sada zumuntanta min bajin gurbatiha bayan da tana tare da babanci musulunci ya zama inda za a shiga kenan ko da an ga musulmi ba an ga babon abu a farkon musulunci kafin a wajen ta yaki shi yasa suka rena musulman in wani yanzu zai alwala ma an kewaye shi ana kan kiran sallah wannan mun karanta a cikin suratul ma'ida sai suka yi suna suna dariya sai na dariya wai wannan kaka ma a wajen wannan mai da ya da ya kuma mai kaci ne mahaurin da yake mutum kawai sai ka kukan kake aka suka iskilanci baki kiran sallah wai kukan jaki yake ai mun karanta da ku a zawiya kan mata ba in an zo in kun zo yin sallah wai ita ka zuwa huzba in so su a ta izgini musamman daga kiran sallah in an zo kiran sallah ji ba to lokacin ai ba ba ba farlanta yaki bane shi yasa suke wajen iskilanci a tun da aka saukar da muzina ne da zina yukatar da ganin zulimu ko wa inna laha ala nasirin eh lakatir to daga ranar ayi magana kan tsada kuma wa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin kai kada aka farlanta ya rasulullah kai yaki kai jihadi saboda daukar kalmar Allah ba wanda aka daura sai kai kai kadai amma mu'minai ka saburar da su ka kwaɗaitar da su yaƙi daga nan kawai aka ce na nuna musulunci da yasa duk wanda ya nuna sai a karya yasa daga rana mafulatan abadan min hundu khairi abin wa khairi fa'alin falamtaitan walamtain mafulatan sai addinin musulunci ya zama abin kiyayewa abin kulawa da shi ta hanyar wannan yaƙi jihadi ne kana ji ba jihadi bai na zama zaune lafiya da wannan musulunci da bai kawo mana yau da dukkan ƙarfin musulmi ya tare yanzu da jihadi ya tare shi yasa a gaba ɗaya aka rena musulmai a duniya ƙasashen mu gaba ki a yau a duniya su ne masu abin nan local currencies kuɗi wannan ba mu da international local currency duk kasashen musulmi babu kasa ɗaya wadda suke da international local currency wadda kudinsu za a kashe shi a duk duniya babu babu amma america ko a najeriya na ka je ka nika kudin su za za kowa dole sa sai ya saya sai ya sayar maka ko kuma sai ya saya duk duniya saboda su ne masu fawa amma kudin ka in ka je wani wurin shara ne da bi da musu kudin najeriya da mun bi ta musu me za su yi da shi shara da sai bara mata kwan baya tuna mafi jin da ma kin je umra yace ina zo yin tanji na balarabe ka mitar da kudin Najeriya zai ce ma haza azab dauda ne kawai wai su ma kenan wai ka ji wai da dawa ga yamma da baki sigan mu layi ɗaya ne su ma kudin nasu riyal din babu ba inda yake zuwa su ma ba inda yake zuwa saboda mai ba jihadi shi za a gare na ya tashi komi sai a ware musulmai su ne na kaunin su shine wanda bai kai ko ina ba bai da kima bai da mutunci saboda ba jihadi kuma jihadi yanzu kusan zai wahala sharuɗan san gaskiya sai a hankali yanzu mafulatan abadan mafulatan daga wa kamalaha da kariya wa kamalaha mafulatan daga nan ne annabi zakariya shi ya rabi nana maryam ko alayhi salam mafulatan abadan sai musulunci ya zama abun kiyayewa har abada da wannan jihadi ne minhu saboda sababin sabon manzon Allah sallallahu da yaki da jihadi cikin gida bi khair abi ta hanya mafificin ubanni da addinin musulunci ya samu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haiba da uba irin manzon Allah bi khair abi dawa uba shine gata aiko to musulunci yana da gata tunda yake da manzon Allah da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama a kiyaye shi saboda wannan mafificin iyaye da ya samu wa khairu ba'lin sannan kuma da mafificin miji ka zama mace ba da wanda yake kare ta ba zai ya abu ya taba jikinta da ko ya shafe ta da ba da lafiya za ga hankalin ya tashi sai miji ko ya nemo mata ta sharra da ya zago ya je can ya nemo can ya kawo ya kawo mata right wannan kuma mai yiwa musulunci haka shi ne sai na abubakar a siddiq in shi ne fari ba'ali musulunci ya samu sai na abubakar fiyayyen miji gaba ga musulunci annabi muhammad sallallahu ya ce duk wani wanda ya yi wa ya yi mana abu a addinin nan mun biya shi kawai ya shi annabi ce mun biya shi in ya sai na abubakar shi kai kawai duk abin da ke gada a yayi wa addini mun biya shi ne banda sai na abubakar saboda shi an ce a kawo daidai burukali ba yau a jinsa har abinda ba a zahiri ba a fahimtar kaddara ake komi ne ga hanta gada ce da zaba komi ba kwanan sa'adi komi kuma ka san multibiliyoniya ne ce sa ba abin allura ba bai gidansa shi ya sa na bai ce ma na fa'ani malu ma na fa'ani malu a barake ko a bibar kare kan sauri duk dukiya ba dukiya da ta amfani ne irin dukiyar sai na wakar yace la kuntu muttakhidan ghayra rabbi khalil lattakhadtu abadan tabarriki badade kamar yadda Allah ya riki annabi Ibrahim badade to ai da da da abubakar zakata walakin ukhuwat ukhuwat islam saboda haka sai na bakar ya zama kamar miji ne madayin miji a wurin mata haka yake ga musulunci shi ba saboda haka za mu yi birki a nan sai a zama na gaba za mu gaba insha Allah na wata shi a kuma kuma gama bane ko ok wa khairi ba'alin ya zama wata musulunci ya samu fi jimini sai ya wata kenan falantar tam saboda haka musulunci sai ya zama bai mare ta ba bai zama maraya ba ya tafi du ya ci nan zama tarba falantar ta kenan musulunci bai mare tuwa bai zama maraya ba tunda ya samu kurba ya samu miji walam ta'imi bai gaurantu ba kuma bai zama gauro ba yana da miji an gane walamta ya can yana da uba shi sa ba zai zama maraya ba annabi muhammad ke walamta ini bai zama bai kaurantu ba bai zama gauro ba saboda mai akwai miji sai da abada asinti bai ba ta dukiya a alkaciyar da ake saboda haka zamu tsaya nan za mu tashi humul jibal fasal an musa jibahu akai zamu tashi insha Allah na lafiyar zama na gaba insha Allah gobe babu karatun yamma akwai masu hali za mu je kuma da gobe mu ziyarci sai yanzu mu kuma gaishe shi da shi na gaisa yau yau din da na ji abin ya samu na yi karatu suna su gobe zan fara da kai sa da sa insha Allah zai ba ta nuna sai sai rana